أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta IKS ko IKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin damarsa da falalar sa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi na mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na wato ko majalisinmu ko kuma zamanmu na 183 muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'i hamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya zamu tashi ne a mas'ala ta 757 a cikin suratul shu'ara a shafi na 160 da 261 a wannan taba'a ta maktafat fayyab littijarati wat tawzi da take a hannuna malam yace fa in qila idan an kace in kanu kal an'ami fi dhalal in su kafirai sun kasance tamkar dabbobi a cikin bata domin Allah ce inhum illa kal an'am bal ma Allah ce sun fi su bata balhum adallu sabila fa kaifa qala ta'ala ya aka Allah ce balhum adallu sabila su sun fi su bata a cikin suratul furqan wato su suka fi su kaucewa daga hanya suratul furqan aya ta 44 wa in kanu adalla min al-an'am in su kafiri sun fi wato dabbobi bacewa fa kaifa qala ta'ala ya Allah yace inhum illa kal an'am su tamkan dabbobi suke suratul furqan aya ta 44 wa in kanu kal an'ami fi dhalal in sun kasance kuma tamkar dabbobi wa adall wato wa adallu minha kuma su suka fi bacewa daga adalla minha aidan suka fi dabbobi bacewa fa kaifa yajtami'u alwasfani ya za a yi sifa bi su haɗu a ce su tamkar dabbobi ne kuma koko a ce sun fi dabbobi ya za a yi sifa bi su haɗu in su tamkar dabbobi ne ɗaya kenan in sun fi dabbobi bacewa biyu kenan to in kuma an ka haɗa biyu ɗin ya za a yi su haɗu malam yace kulna zamu ce almuradu bi qawlihi ta'ala abinda ake nufi da fadar Allah subhanahu wata'ala inhum illa kan an'am su tamkar dabbobi ne at-tashbihu fi asli dalal fi asli dalal an kamanta su ne cikin asalin bata la wato la miqdaruhu amma ba gwargwadon sa ba an gane ko kenan in an ce an kamanta wani abu da wani abu ana rufin ɗaya suke ba dole sai wani ya fi ɗaya domin in abu iri ɗaya ne ta kowace fuska to ai shi ɗin ne ina fata an fahimce ni wasani na biyu bayanun limiqdarihi can an kamanta su cikin bata sun yi tarayya cikin bata na biyu kuma sai aka nuna wanne ne fi bata sai aka yi bayanin gwargwadon shi wakila waɗansu malami suka ce almuradu bil awwal abinda ake nufi da kamanceceniya ta farko at tashbihu fil miqdari aidan dan a kamanta su ne a cikin gwargwado walakin al-muradu bihi sai dai abinda ake nufi da bil awwal da na farko ta'ifatun wata jama'a kina akwai wata jama'a wadda batatta tamkar ta dabbobi ce wa bisali na biyu ta'ifatun ukhra wata jama'a kuma ta fi dabbobi bacewa wa wajhu kaunihim adalla min al-an'am fuskar da za a gane cewa su sun fi dabbobi bata annal an'ama domin su dabbobi tanqadu li arbabiha suna biyayya asalin inqada shine jayuwa inji malaman zaure ma'ana suna biyayya li arbabiha ga ma'abutan su jam'i na arrabbuna ana nufin wato ma'abucin abu allati ta'lafuha waɗanda suke ba su abinci ta'laf da ainun ne ba ta'lafu ba na sabo ko ko soyayya da alhamza kenan don ya ce wa allafa baina qulubihim wata ta'ahaduha allati ta'lafuha waɗanda suke ba su abinci su dabbobin masu gidajensu wata ta'ahaduha kuma suke yawan bibiyar sha'aninsu da halayensu wa ta'rifu man yah man yuhsinu ilaiha su dabbobin sun san wanda yake kyautata musu min ban yusi'u ilaiha ga wanda yake munana musu wa tatlubu ma yanfa'uha su dabbobi suna neman abin da ke amfanin su wa tashtaribu ma yadurruha kuma suna nisanta abin da ke cutar cutar da su sabanin wato su kafirai wa ha'ula'i suku kafirai la yanqaduna li rabbihim ba sa biyayya ga ubangijin su wa la ya'rifuna ihsanahu busu san kyautatawa shi ba ma'ana busu kyautata ba busu gode ma Allah ba kenan ilaihim kyautatawa da Allah yi zuwa gare su min isa'ati shaytan daga wato cutar da wato munana wanda shedan yake musu ma'ana cutar da su da shedan yake yi alladhi huwa aduwuhum wanda shine makiyin su sai suka bar Allah kuma suka bi shaytan wala yatlubuna ath-thawaba alladhi huwa a'zamul manafi' ba su neman asawaba sakamako alladhi huwa a'zamul manafi shine mafi girman amfani wanda ake nema wala yattaquna al'azaba ba sa neman kariya daga azaba alladhi huwa ashaddul madha wanda shine mafi tsananin abin da ke cutarwa wal mahaliki kuma mafi tsananin abin da ke hallakarwa wala yahtaduna lil haqqi ba sa shiryuwa zuwa gaskiya alladhi huwa mashra'ul hani shine wanda al mashra'u hanya an gane ko daga shir'a ne hanya wadda take alhani mai daɗi mai kyau fakuluhu hani'an mari'a daga nan an ka samu alhaniyu sannan kuma wal'azbu rawi ba al'azabu bane wal'azbu an gane shine wato tatacce abu mai daɗi arrawiyu mai kosarwa an gane ko da an yi wato an siffanta shi ne da ruwa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma yastawi al-bahrani hadha 'azbun furatun sa'ibun sharabuhu wa hadha milhun ijaz ar-rawi kuma mai kosarwa shi yasa an ka samu ar-riwaya riwaya saboda tana kosar da kai da ilimi to wannan shine abin da dai malam ya kawo wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 758 fa in kila idan an ka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wa anzalna minas sama'i mun saukar daga sama ma'ar ruwa qahuran mai tsarkakewa tahirun mai tsarki tahurun mai tsarki mai tsarkakewa akwai bambanci domin ruwan shayi suna da tsarki amma ba sa tsarkakewa in an yi wanka da su to amma tahur mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa linuhiya bihi baldatan maita me yasa Allah ya saukar da ruwan don a rayar da baldatan maitan gari wanda yake matacce ma'ana busasshe kenan kasar da ta bushe malam yace to kaifa zakara sifata wal mausufa muannas kaifa zakara sifata ya Allah ya ambaci sifa wal mausufa muannas amma shi ko abinda za a sifanta wa mace ne a larabci walam yu'annitha kuma bai kawo mishi ta'un bai mai da shi mace kama annasaha fi qawlihi kama yadda Allah ya kawo shi da zamiri na mace kawo mishi ta'un kenan ta mace inda Allah ya ce cikin suratu yasin aya ta 33 wa ayatul lahumul ardul maitat akwai aya gare su ta kudura ta Allah wadda take nuna akwai ubangiji kuma mai cikakken kudura da hikima al ardul maitatu ƙasa wadda take matatta kaga al'ardu duk da yake ba ta da ta'un mu'annas ne majazi kama alharbu hatta ta zo alharbu au zaraha bai ce hatta ya zo alharbu au zarahu ba kenan al'ardul maitatu ƙasa matatta bai ce al'ardul maitu ba to ya kamata a ce an kawo ta'un an gane ko domin baldatan ya kamata a ce maitatan tunda akwai ta'un me yasa akai wannan malam yace kulna zamu ce inna ma zakaraha nazran ila ma'nal balda na Allah ya hankalta ma ma'anar balda wa huwa albaladu shine gari domin an ce albalda kuma ma'anar shi albaldu wal makanu wal makanu kenan wa huwa albaldu wal makan na an hankalta mishi matsayin wuri yake la ila lafziha ba hankalta ma lafazin ta ba saboda qur'ani wani lokaci sai hankalta ma lafazin abu wani lokaci hankalta ma ma'anarsa to anan an hankalta ma lafazin ne kamar yadda Allah ce tilka ummatun qad khalat kaga umma yace qad khalat laha ma kasabat nan ma sai kawo ta'un walakum ma kasabtum sai ce wala tus'aluna amma kanu ya'malun bai ce wala tus'aluna ba amma kana ta'malu saboda umma in an hankalta mu lafazin ta mace ce in hankalta mu ma'anarta kuma ta koma wato jami'i kamar yadda yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kaga man in an hankalta mu lafazin shi nan mufradina ba zance muannas da muzakkar ba amma in an hankalta mu ma'anar shi ta koma jami'i saboda fi'ilin da ya biyo baya duk abu wanda ya aikata irin wannan aiki zai shiga cikin shi sai ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir daga cikin mutane akwai wanda zai ce mun yi imani da Allah da ranar karshe wa ma hum bi mu'minin bai ce wa ma huwa bi mu'minin ba wanda kuma wannan yana da yawa cikin alqur'ani mai girma ko a hankalta ma lafazi ko a hankalta ma wato ma'anar sa kenan to wannan shine abin da ake son a ce kenan an hankalta ma baldatan bi ma'anar makan wuri sai an ka ce maitan ba a ce maitatan ba ko kuma asalin shi mu'annas ne ghaira haqiqi ba haqiqi bane kenan dan an ce bandatan ba dole bane sai an kawo lafazin shi mu'annas domin bai da wato haqiqi namiji ne an ce haqiqi ba wai babu albaladu bane tunda albaladu bai da ta'un kuma babu albaldu kuma ko da mun dauki albaldu muzakkar ne muzakkar ne majazi domin babu kasa wadda take tana da al'aura a ce mata namiji a ce ma wannan mace ya kamata mu fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba mas'ala ta ɗari bakwai da hamsin da tara malin ya ce fa'in ƙila idan aka ce ƙauluhu ta'ala faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa an zalna miris sama ima an tsahura mun saukar daga sama ruwa tsarkakakke mai tsarkakewa shine tsahur fa'ulun ne siga ce ta mubalaga linuhiya bihi dan murayar da wannan ruwan baldatan gari mai tammatacce wa nusqiyahu mushayar da wannan ruwan mimma khalaqna na daga abinda mun ka halitta an aman wato dabbobi wa anasiya da mutane kasiran masu yawa malin yace to fa inzaluhu sabkar da ruwa mausufan wanda Allah ya sifanta bi tahuriya ko tuhuriya da tsarkaka wa ta'lilu zalika kuma sai Allah ya bayyana illa haka bil ihya'i ko dalili mu ce dalili ko sababin da yasa Allah ya haka bil ihya'i don ya rayar wasaqi kuma ya shayar yushiru bi anna tahuriya zai sanya don Allah ya ce ruwa ne mai tsarki kenan don tsarkakawa ya saukar da shi domin shi ismul mushtaqqu ana iya ciruwa illa a cikinsa ina fata ana fahimta ta almu'mini misali inda Allah ya ce uiddat lil muttaqin an yi tattalin aljanna ga masu tsoron Allah to suna ne mushtaq ana fahimta illa me yasa an kai tattalin ta gare su li'annahum muttaqun domin suna jin tsoron Allah uiddat lil kafirin wuta an yi tattalin ta ga abin ga ga kafirai wannan shi ma mushkirun bil illa yana nuna illa ne ana iya istinbatin illa domin mi domin limadha uiddat lahum li'annahum kafirun ko li'annahum kanu kafirin domin su kafirai ne to shi samalin yace yushiru yana kamar sanar da mutum bi anna tahuriyata cewa shi tsarki sarkakewa shartun fi husuli tilkal maslaha sharadi na na tabbatar wannan maslaha an gane ko kama ta kulu kamar yadda zaka ce hamala lil amiru ala farasin shugaba ya dauke ni akan dokin sa an gane ko farasin sabiqin wato doki mai sabiqin mai gaugawa wanda ke samun na farko kenan daga sabaka ne li asida alaihi alwahsha dan saboda mi dan saboda in yi mishi farauta alwahsha dabbobin daji ina fata an fahimce dan saboda in yi mishi farauta kenan nan ya dauka ba wai ya dauke ya dauka tare da shi ba ma'ana ya baka ka haushi ne abinda ake nufi malam yace to walaysa kadhalika cikin aya kuma ba haka abin yake ba domin sifanta ruwa da tsarki kenan ba sharadi na ba na sabkar ruwa malam yace kulna zamu ce wasfu tahuri tuhuriya an gane ko sifa ta tsarkakewa zukira an ambace ta ikraman lil anasi dan saboda girmama mutane alladhina shurbuhum min jumlatul masalih wanda shan su yana daga cikin maslahohi allati anzala lahal ma wadanda Allah ya sabkar da ruwa saboda ita wa itmaman lil minna dan kuma cika ni'ima an gane ko wan ni'matu da ni'ima alaihim gare su al minna yana iya dokar ni'ima an gane ko duk ma'anar su kusan wato suna izuwa daya duk da yake al minna lokacin da rufin gorantawa an gane ko yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum marin yace la li kaunihi shartan fi tahaqquqi tilka al maslaha ba wai sharaɗi na ba na tabbatar wannan maslaha ta tsarkakewa an gane ko wal manafi'i da amfani bi khilafin naziri saɓanin tamka fa innahu qusida bi kaunihi sabiqan ash-shartiyya domin shi an nufata da shi qusida an ana nufin bi kaunihi da shi sabiqan lish-shartiyya ya gabaci sharadi ma'ana cikin jumlar da anka kawo malin yace li anna saydal wahshi wagga jumla kenan ta saydal wahsh kenan cewa inda an ka ce hamaladil amir ala farasin sabiqin li asida alaihi alwahsh to anan kenan li asida alwahsha ala alfarasi la yatimmu illa biha domin farautar wato dabbobi bai tabbatuwa ba zai samu ba sharadi ne kenan sai a hon wannan dokin domin akwai dabbobin da suna gudu ba za ka iya samun kai gare su ba in ba ka samu doki mai gudu sosai ba ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da malam wato ya kawo karkashin wannan kenan kasancewar ruwa mai tsarkakewa ne to ai ba sharadi na ba domin ruwan yana da tsarkin shi tun kafin ma wato a saukar da shi ina fata an fahimce ni to amma in mun dauki cewa mai tsarki dan ya tsarkaka a'a ba dan ruwan ya tsarkaka ba dan ya tsarkake to shi kuma ruwan Allah ya saukar da shi dan mi dan ya tsarkake daga cikin illolin kenan to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo amma kuma a'a ba dukkan mutane ake nufi ba domin lokacin da ruwa ya sabka musamman ruwan farko an ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ruwan farko sun sabka yana shiga cikin su su taba jikinsa yana cewa innahu hadithu ahdin bi rabbih sabon fitowa ne daga wajen ubangiji shi ruwan kenan to wannan shi ne wato abinda malam ya kawo amma in ruwan sun sabka daga cikin dalilan da suka sa Allah ya sabkar da su domin ba dalili guda bane don su tsarkake mutane wanda duk ya diba yayi wanka za su tsarkake shi kenan babu wata babu wata matsala a cikin wannan wannan kuma ya nuna cewa abinda malaman fiqh suke cewa yana daga cikin illa ta ruwa su tsarkake ashe daga cikin su akwai wannan qur'ani da ya faɗi ruwa suna tsarkakewa ba malaman fiqh ne suka kawo ba kamar da dan qur'ani ne yake kokarin karyatawa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 760 malin yace fa in qila idan an kace kaifa khassa ta'ala al'ama ya akai Allah keɓance dabbobi bi zikri saqi da ambaton shayarwa da yace linusqiyahu wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira duna gairi haminal hayawani ba Allah bai ambaci sauran dabbobi ba as-samit waɗanda sun kai shuru ma'ana waɗanda ba sa magana kawai ci kenan inji malaman zauri to ai da yace al-an'am dabbobin ni'ima sune raqumi da raquma an gane ko kuma ce taguwa da kuma sa da saniya da kuma bunsuru da akuya da kuma wato rago da tunkiya to ai waɗanda ba su kaɗai ne dabbobin da suke amfanuwa me yasa Allah ya keɓance su Ƙulna malam yace zamu ce li annal wuhusha domin su dabbobin daji sune al wuhush Allah ce wa idhil wuhushu hushirat wa tayra da da tsuntsaye fi talab tabadu fi talabil ma'i suna niyin nisa nisa wajen neman ruwa kowane wuri ne yake shi yasa masu ke balaguro daga wani yanki zuwa wani yanki wala ya'uz wala ya'uzuha ash-shirbu wato da zayun ne ya'uzuha bai wahalar da ita ashirbu samun ruwan sha dabbobin daji ba wanda yake da su kuma suna samun ruwa suna samun abinci bi khilafil an'am sabanin dabbobi su waɗannan ba su iya shiga cikin daji su nemo ruwa dole sai an ba su to amma sai a nuna maka hassu Allah ya yi don saboda ku samu ku shayar da dabbobin ku su samu abinci su ci abinci ya fito sannan kuma su ba ku nono kuma ku ci kuma su haihu ku samu amfanin su da sun mutu da shi kenan ku kun tashi aiki shi yasa sai Allah ya kawo dabbobin ba don ba su kaɗai suke amfanuwa da su ba kuma balma har da itace ai suna amfanuwa da ruwa don saboda a mai da hankalinka zuwa ga dabbobin su da suka fi kusa da kai ko kafi tunani akan su don su ma suna da rayuwa sabanin icce rayuwarsa ba irin rayuwa ce irin taka ba amma dabba idan wuta ta kona ta ai tana jin zafi to amma kaga icce ai idan wuta ta kona shi jin zafin shi kai ba za ka iya fahimta haka ba sosai الثاني نبي أن الأنعام قنية ƙinniyatul anasiyi annal an'ama su dabbobi ƙinniyatul anasiyi abin cururi ne in ji malaman zaure na mutane in an ce abin cururi shine abin da kan rika don saboda ya zamanto wato dukiya gare ka kana iya kai shi kasuwa ka sayar in kuma an ce ƙinnun bawa wanda yake ƙinnun ma'ana wanda mutum guda ya mallake shi bawa ƙinni bi ma'ana albahat bawa wanda ba mutane biyu suka yi tarayya ba ko fiye da mutum biyu ya ce to li'annal an'ama qinniyatul anasi domin su dabbobi abin mallakan mutane ne wa amatu manafi'ihim mafi yawancin amfanin mutane muta'alliqatun biha suna da alaka da su ina fata an fince ne an ce ama ana cewa dukka amma ana nufin mafi yawanci anan fa ka annal an'ama ka ce ne kamar su dabbobin ni'ima an gane ko fa ka annal an'am yusqil an'am kal an'ami yusqil anasi faka annal an'am ka ce su dai dabbobi yusqil an'am yana shayar da wato dabbobi ne kal an'ami yusqil anasiya kamar yadda wato dabbobi suke shayar da dan adam falidhalika khassaha bidhikri shi sai Allah ya kebance ta ina fata an fahimci tunan ka annal an'am ko kuma a ce faka annal ma'a yusqil an'am kal an'ami yusqil ana si ina ganin faka annal ma'a ne sai ce faka annal an'am abinda na fahimta kenan ko ko kamar dabbobi suna shayar da dabbobi ne kamar yadda dabbobi suke shayar da mutane domin dabbobi suna shayar da 'ya'yansu kafin mutane kuma su kuma su amfana da shi kenan yadda dabbobi suke shayar da dabbobi 'ya'yansu kamar saniya da rago kuma haka suke shayar da mutane to tunda suna shayar da mutane daga nonon su don Allah ya ce wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butuniha a cikin suratul nahl nusqikum mimma fi butunihi an maida damiri zuwa ga jinsi shi yasa an kace mimma fi butunihi ay min jinsihi ina fata an fahimce ni mimma fi butuniha kuma saboda al'an'am jam'i ne almuhimmu dai an hankalta ba wannan jam'u shi kuma ana iya kame shi ta'un qalat rusuluhum kaga an ce qalat rusuluhum alhali kuma annabawa dukkan su manzanni wato mazaje ne ba mata bane amma an hankalta ba ma'anar jam'i shi sai an kace qalat rusuluhum to kenan saboda dabbobi suna shayar da dabbobi kuma suna shayar da mutane shi yasa sai an ka kebance su da ambato sabanin sauran dabbobin daji wannan shine abin da malam ya kawo mas'ala ta 761 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qaddama ta'ala ihya al-ard ya anka Allah ya gabatar da rayar da ƙasa wa saqiyal an'am da shayar da dabbobin ni'ima ala saqiyal anasi akan shayar da mutane domin ya kamata dan adam shine mafi muhimmanci da dabbobin da ƙasar duk an yi su miliyan dan adam su taimaka mishi bauta ma Allah malam yace kulna zamu ce li anna hayatal anasi domin ita rayuwar mutane bi hayati ardihim tana da alaka ne da rayuwar kasarsu domin in kasa bata samu abinci ba ta fitar ai mutane mutuwa za su yi ko su bar wannan yanki su ta inda aka samu to in duk kasan ma gaba ɗaya ba ta fitar da abinci ai shi kenan kenan bi hayati ardihim wa an'amihim ko mutane ne suna rayuwa da tare tare da rayuwar dabbobin su kenan nan bi an shafe muqarina kenan li anna hayatal anasiyyi muqarinatun an gane ko bi hayati ardihim wa an'amihim sai aka shahi muqarina ta abu takanci ko musahiba ko kuma kalmar da ta dace duk wanda kaga dama sai ka kaddara wa an'amihim da dabbobin su domin in dabbobi ba su da dabbobi ba za a ci nama ba za a sha nono ba fa qaddama ma huwa sababu hayatihim sai Allah ya gabatar da abin da shine musabbabin rayuwarsu wanda Allah ya sanya shi zaman to sababi wa ma'ashihim da kuma wato ci gaban rayuwarsu kenan domin in babu su babu wannan to sai Allah ya gabatar da wanda sai an same shi ne sannan ita rayuwar take ci gaba shi yasa ba dan sun hidan adam muhimmanci ba balagatu taqdim wa ta'khir kenan athani amsa ta biyu anna saqiya al-ardi shayar da ƙasa bima'il matsari da ruwan sama sabiqun fil wujudi ya gabata a wajen halitta ala saqil anasi bihi kafin a shayar da dan adam da shi ma'ana Allah halicci ƙasa ya shayar da ita da ruwa kafin dan adam ya zo to sai fara bada labari irin yadda ya halicci abubuwan wanda kuma tun da ƙasa dai misali ta gabaci halittar dan adam to kuma cewa Allah ya saukar da ruwa kafin halittar dan adam wannan duka abubuwa ne wanda suna buƙatar da shi an kawo dalilai a kansu cewa Allah ya halicci wato ƙasa kafin dan adam za a iya fahimta shi saboda annabi adamu an halicce shi ne bayan halittar mala'iku to kuma mala'iku suna a sama kenan in an halicci sammai da ƙasai gabanin tunda halittar ƙasa ta gabaci halittar sama kamar yadda nasoshi suka yi bayani duk da yake sun ce halittar sama ta gabaci ƙasa amma zance mafi inganci ƙasa aka fara halitta sannan an ka halicci sama sannan an ka shimfiɗa ƙasa don ya ce wal arda ba'da zalika dahaha ƙasa bayan wato ya daidaita sama an gane ko sannan na shimfiɗa ƙasa kina an riga an ƙara halittar ta ba shimfiɗa ta daban halittar ta daban to tun da annabi adam an yi shi a cikin sama kenan ya nuna halittar samai da kasai ta gabace shi to amma nassin da zai nuna ana sabkar da ruwa kafin sabkar dan adam to wannan kuma sai an nemo shi a samu dalili cikakke akan haka wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan to kafin mu wuce abin da za mu iya karawa shine cewa ashe daga cikin Allah ya faɗi dalilan da yasa yake saukar da ruwa wannan shi abin da ake kira at-ta'lil at-ta'lil kuma shi shi shiga cikin ilimin tafsiri yana shiga cikin hadisi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace indama ju'ila al-istidhan min ajli al-basar an sanya neman izini na shiga kai sallama don saboda kallo kaka zo ka iske mutane cikin kama wanda ba ta da kyau ko busu shirya ba to ta'lil yana shiga kuma cikin ilimin shari'a abin da suke kira at-ta'lilat ash-shar'iyya an gane ko wasu suna kiran su al-falsafa ash-shar'iyya duk da yake ba dole bane su mun yi amfani da kalma ta falsafa kuma yana shiga cikin nahwu at-ta'lilatun nahwiyya me yasa laraba suka ce kaza wanda hankali ne galibi a wannan ba nasi ake aiki da shi ba kuma yana shiga cikin ilimin balaga at-ta'lilatul balaghiyya waɗanda waɗansu kawai dan saboda nishadi ake kawo su ba dole ba sai sun dace da hankali kamar yadda malaman balaga suka yi bayani kadiba cikin al-balaghatul wadiha zaka ga wannan bayani da sauran littafan balaga sannan kuma akwai at-ta'lilat wato al'ilmiya dalilin wani abu cikin ilimi na bincike sai a ce kaza ya faru saboda kaza wannan ana amfani da shi cikin wato ilimin eh, shari'a eh, ta turawa ma akwai wannan wane ya aikata kaza saboda kaza akwai shi cikin ilimi na aikin jarida shugaban kasa ya balaguro saboda kaza ko ina dai ilimin ta'lilat yana shiga kuma kana fitar da maudu'i he da dubu a ƙarshen wannan duk abin da an ka aikata me yasa aka aikata shi duk abin da ba aikata ba me yasa ba aikata shi ba dalilai ne masu yawa ina fata an fahimci ni to anan sai mu zo zuwa ga suruwan sai Allah subhanahu wataala ya faɗi daga cikin abin da sake sabkar da ruwa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura ruwa ne mai tsarkakewa Allah ya faɗi wannan a cikin suratu wato al-anfa Allah subhanahu wataala yake cewa idh yughashshikum an-nu'asa amanatan min ko idh yaghshakum ko idh yughashshikum aw ta qira'a wato qira'o'i ne daban-daban idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bih Allah ya saukar da ruwa don ya tsarkake ku da shi ashe ruwa yana tsarkakewa kuma yana da tsarki domin in bai da tsarki ba zai tsarkake ba wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bih wa yuzhiba ankum rijza shaytan dan Allah ya tafiye muku da dattin shaytan malamai suka ce wannan yake nuna cewa ashe ruwan sama yana maganin sihiri da kuma shaytanun aljannu domin gashi nan nassi ya tabbatar da haka shi yasa za ku ga waɗansu idan suka yi wanka sai aljannu su ce an karya musu sihirin su ko ko irin sama sun bugi mutum sai kaga Allah ya bashi lafiya an gane ko wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم دان الله يدوري زكاتنكم معناه يباكو تبتوا أشي wato zamu ga cewa ashe idan mutum yana cikin damuwa idan ya wanka sai jikin shi ya dawo kaga ashe wannan yana nuna cewa ashe yana sa a samu tabbata ina fata an fahimce ni wanda hatta da wato injin injin da muke aiki da su idan aka wanke su an gane ko inda ruwa suke shiga ko mota ko wani abu inda ba inda ruwa ba sa shiga ba zaka iske sai ka ji su kaji dadin hawan su ashe ruwa yana amfani wato har ga karafa kenan ko ga injin injin wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijsa ash-shaytan wa liyarbita 'ala qulubikum dan Allah ya riki wa daure zukatanku ma'ana su samu tabbata wa yuthabbita bihi al-aqdam Allah ya tabbatar da rigai an ce lokacin suna tafiya ne cikin rairai yakin badar kenan kafa kafafun su suna shigewa cikin kasa sai Allah ya saukar da ruwa saboda wato su tabbata ko ko yuthabbita bihi al-aqdam Allah ya tabbatar da dukan su ba za su yi gudu ba to duka biyu din wato Allah ya saukar da ruwan kafafun su su tabbata a kasa kuma su tabbata ba za su yi gudu ba domin in ya rike zukatansu ya daure su kenan za su tabbata abinda ake kira da larabci wato ribatatul jashi an daure aljash jarumtan mutum aljash da jimun da alhamza da shirun zuciya ta tabbata an samu jarumta to wannan kuma kaga daga cikin illoli kenan Allah ya faɗi kuma ya ce daga ciki linuhiya bihi baldatan baitan daga cikin abin da yasa ake sabkar da ruwa don a rayar da ƙasa wa nusqiyahu kuma don a shayar da mutane sai ka fitar da illoli daban-daban shi yasa ta nan zaka yi bincike mai yawa karkashin wannan al-ilal al-ma'nawiyya da al-ilal hissiyya il kamar dalilan da suke sa Allah ke sabkar da ruwa ko dalilan halittar ruwa al-hissiyya waɗanda ake gani al-ma'nawiyya da waɗanda ba a gani cikin aqida tabbas an sabkar da ruwa to waye ke saukar da ruwan Allah subhanahu wata'ala ba a cewa nature ce sai la nature qui se transforme kaga suna nuna akwai Allah wanda ya halitta kuma saukar da ruwa daga cikin illolin su za a shayar da mutane da dabbobi za a rayar da ƙasa daga ciki alama ce ta kiyama ruwa in sun ka sauka tsiro zai fito ya sauka in ya sauka tsiro zai fito in ya fito sai ka iske wato abu ya fito bayan ya fito kuma ya kai karshe kuma ya koma cikin kasa ya koma kasa kuma Allah ya sake tayar da kasar ya rayar da ita wanda yake nuna cewa haka dan adam a haife shi ya girma ya mutu kenan in ya koma cikin kasa Allah zai tayar da shi Allah ya faɗi wannan a cikin ayoyi daban-daban wa min ayatihi annaka taral arda arda hamida a cikin suratul hajji a cikin suratul fussilat khashi'a فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير كانت تشي ذلك بأن الله هو الحق daga cikin dalilin da suka sa aka sabkar da ruwa aka rayar da ƙasa dan a san Allah shine alhaqu gaskiya an gane ko wa annahu yuhyi al-mauta kuma shi zai rayar da matattu irin yadda rayar da ƙasa bayan ta mutu haka ya faɗa a cikin suratul فصلت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير أكوي دي دليل دبن دبن دان عدم شرايو شيء أنفار دسو روا سفتو أينوما أسامو روا وأن ذا أين دم دم دليل غا سنن بنتكي كان روا وأن ذا أيش har zuwa tashin alkiyama ba za a iya cimma iyakar shi ba don haka akwai al'ilal al-musarraha waɗanda an faɗi su cikin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai al'ilal al-mustanbata illolin da za ka yi istinbatin su ko da nassi bai fito da su ba sai ka iya fitar da su matukar bu su saba ma nassi na alkur'ani ba bu saba ma sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantatta ba to wannan shi daidai sai abu na ƙarshe da za mu ƙara a nan da Allah ce wa anzalna mun saukar ka ganin fi'ili madina wani lokacin kuma sai ce yana saukarwa yunazzilu ka gani anzala ya saukar dan dama duk ruwan da aka saukar Allah saukar da su yunazzilu fi'ili mudari yana nuna ana saukarwa yanzu ko gaba za a saukar to da ruwan da anka saukar a da anzalna ya faɗa sannan kuma da ruwan da za a sauk ake saukarwa a yanzu da waɗanda za a saukar zuwa gaba har kiyama Allah ne zai saukar da su kaga wannan yana tabbatar da aqida akwai Allah kuma mai aikata abin da yake so kuma da hikima shi yasa in an kai ambaliya a wani wuri a'a Allah yana jarraba bayan shi ruwan ba azaba wani dan saboda ya tunatar da bayan shi waɗansu kuma sai ai musu azaba saboda sun kafirce ma Allah kamar mutanen Fir'auna da aka nutsar da su da ruwa kenan ni'imar ba tana iya kuma azaba in ta yi in wato Allah subhanahu wataala ga an bijire masa sannan kuma kamar yadda an ka halakar da mutanen Annabi Nuhu da ruwa to wannan shi ne abin da zan iya cewa sai na karshe da Allah ya ce wa anzalna annunu litta'zim bayan rufi akwai alloli daban-daban ba wanga mutashabihi ne sai an koma zuwa ga muhkam innama Allahu ilahun wahid qul huwa Allahu ahad Allahu samad mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 762 malam yace fa in qila idan an kace ma wajhu sihhatil istithna menene huskar ingancin togewa da aka yi ko togaciya fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul ma as'alukum alaihi min ajrin kace bar tambaye ku wani abu illa man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabila sai wanda ya so ya riki ila rabbih zuwa ga ubangiji shi sabilan hanya wadda za ta sadar da shi ga Allah to ai wannan shi ba lada bace wanda ya tambaya domin wanda ya kama hanyar da zai shiga aljanna ai wannan in ya aikata shi zai samu alkhairi man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid wannan ba sakamakon manzo bane to me yasa aka kawo aka ce illa kuma bai daga cikin al'ajr malin yace to qulna zamu ce huwa istithna'un munqati shine istithna'i yankakke wanda ake kira munqati kidan bai cikin jinsin abin da ya gabata taqdiruhu za a kaddara shi lakin man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabila kinan lakin za a kaddara wanda ya so ya rike hanya zuwa ila rabbihi zuwa ga ubangiji shi sabilan hanya fa ana adulluhu ala zalika ni zan nuna mishi wannan hanya wa uhdihi ilaihi zan shiryar da shi zuwa ga wannan hanya in yi masa bayani in yi masa bayani ake nufi ba wai in shiryar da shi ba shari'a ta kama hanya don wannan ga hannun Allah subhanahu wataala take wa qila wadansu malamai suka ce taqdiruhu abinda za a kaddara lakin man sha'a sai dai wanda ya so an yattakhida ila rabbihi ya rika zuwa ga ubangijin shi sabilan hanya bi infaqi malihi ya ciyar da dukiyar shi fi mardatihi don neman yarda Allah falyaf'al zalika to ya aikata wannan duk da haka dai kenan nan ma dai babu wata lanar da an ka nemi ka domin in ka ciyar Allah zai baka ninkin ba ninkin to kenan kuma manzo ba shine tambaye ka wannan ba kuma ba lada ce ta biyan manzo ba domin in ka ba da dukiyar ka Allah ka ba ba wai wani kabba ba kuma Allah shine yake da abin da zai biya ka wallahu ta'ala alam in dai kai don Allah wannan shine abin da malam ya kawo mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 763 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala huna ya akai Allah yace anan qul ma as'alukum alayhi min ajrin ban tambaye ku wata lada asalin shi qul ma as'alukum alayhi ajra an gari kuma da zuwa wata aya in huwa illa dhikra lil alamin an gari ko a cikin suratul al-an'am amma da sai ce min ajrin dan saboda a ƙara nuna ta'akiji dukkan annaba kuma haka suke faɗa wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin kamar da a cikin suratul shu'ara a kissoshi na annabawa daban-daban suratul furqan aya ta 57 kenan da Allah ce qul ma as'alukum alaihi min ajrin ai ajran ban tambaye ku wani abu li anna min domin malin yace ita kalima ko lafazi na min harafi na min li ta'kidin nafi an kawo shi dan karfafa korewa domin an kawo ma an kore wa umumihi kuma dan ya shafi komai domin an ce ma as'alukum alaihi ajran zahirun ne fil umumi ya bayyana shi karara amma an ka ce ma as'alukum alaihi min ajrin ba na tambayi ku kowace irin lada kowane irin sakamako sai ya hidda shi daga az-zuhur ila al-umum ila tansis ila al-umum ya fito da shi karara ba wata shakka kamar yadda malaman usul fiqh suka ce wa qala fi ayatin ukhra amma sai Allah subhanahu wataala ce a wata aya qul ma as'alukum alaihi ajra ban tambaye ku wata lada illa al mawaddata fil qurba sai al mawadda soyayya fil qurba saboda kusanci suratu shura aya ta 23 malin yace to fa athbata su'al al ajri alaihi amma ya tabbatar da neman lada akan wannan domin ya ce illa al mawaddata fil qurba sai kauna wato ta cikin kusanci ita ɗaya tambaya to yanzu ya zamu yi da wannan malin ya ce kulna za mu ce hadihil aya wannan aya mansukhatun an shafe ta bi qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul ma as'alukum min ajrin fa huwa lakum ka ce duk abin da tambaye ku na lada ko na sakamako fa huwa lakum to sakamakon shi zai dawo ne zuwa gare ku ma'ana ni ba wai wani abu wato duk abin da kun ka bayar sakamakon shi zai zallunkin balinkin in ajriya illa ala Allah sakamako na yana wajen Allah suratu saba'i aya ta 47 an gane ko malam yace rawahu muqatil muqatil ya ruwaito wannan wa dhahak da dhahak an ibn abbas daga ibn abbas abdullah ibn abbas kenan radiyallahu anhuma Allah shi da shi da babansa wa an sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin malin yace to wasahihu alladhi alayhi almuhaqqiquna zance mafi inganci wanda tabbatattu masu tabbatar da magana tantance magana daga cikin malamai suke akan shi annaha ghairu mansuha ita wannan aya ba a shafe ta ba bal huwa istithna'un min ghairi aljinsi kenan istithna'i ne an toge daga wani jinsi ba jinsi ɗaya bane taqdiruhu abinda za a kaddara lakin sai dai udhakkirukumul mawaddata kenan ina tunatar da ku almawadda kauna fil qurba saboda kusanci kenan sai zaman to ba a shafe ba ina fata an fahimce ni kenan wannan ba sakamako annabi bane wannan kauna wato ba dole bane ba sakamako bane wanda za a biya shi to idan muka duba malam nan ya kawo bayani wato a takaice game da wannan aya amma idan muka duba cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti ya kawo bayanai wajen illal mawaddata fil qurba wato ya kawo maganganu daban-daban ya nuna cewa wannan ita ba sakamako ba ce domin ka so mutum don yana dan uwarka ai ko babu addini mutum yana son wato dan uwansa da sauran dai maganganu da malamai suka kawo a cikin wato in bambanta ba a cikin wato suratul an'am a cikin afwan a cikin ɗaya daga cikin maganganun da ya kawo illa almawaddatu fil qurba sai kauna dan saboda so na Allah kenan nan wannan ba shine wato abinda ake nufin sakamakon sa ba kenan wannan ba sakamakon sa bane don haka wannan bai nuna cewa an nuna kauna a cikin shi to don haka dai abin da yake nunawa wannan soyayya ba wai wani sakamako bace ina fata an fahimce ni akwai maganganu na malamai daban-daban karkashin wannan aya a koma cikin suratul shura a ƙarƙashin tafsirai daban-daban za ku ga wannan magana malamai sun kawo ta kenan zance mafi inganci ƙaunar da za su yi shi ba jinsin sakamako bane don wannan dama mutum zai so shi kuma ya so yan uwansa mutum yana son yan uwansa ko da ba da addini ba sai dai yan an ce a so iyalan gidansa waɗanda suka yi imani banda waɗanda ba su yi imani ba don yan shi'a suna fakewa da wannan ahalul baiti sharadin su su zamanto musulmi abu lahabin shi daga cikin wato family ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko fami ko yan uwansa amma haramun ne ma mutun ya kaunace shi domin kafiri ne Allah ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad ya kamata mu yi hattara da wannan mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 764 malam yace fa in kila idan an kace kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace waj'alna lil muttaqina imama mu'minai suna roƙon Allah wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun mu'minai suna cewa Allah ka ba mu min azwajina daga matanmu wa dhurriyyatina da dhurriyyan mu wanda za ta zo bayan mu kenan ko ko dhurriyyan mu wanda za mu gani da wanda ma za ta zo bayan mu domin kana fatan zuriyar ka ta zamanto ta gari ta aikata alkhairi don ka samu ƙarin ɗaukaka da alkhairi an gane ko ƙurrata ayun Allah ka ba mu sanyin ido domin an ce in kana farin ciki hawayenka za su yi sanyi idan kuma kana cikin bakin ciki hawayenka za su yi zafi ko ko ƙurrata ayun ka ba mu natsuwa an gane ko ko ƙurrata ayun ka ba mu tabbata ido domin abinda kake so kana farin ciki shine idon ka suke tabbata suna kallon sa abinda baka so nan da nan ba kake kauda idon ka gare shi daga ƙurra dai ne wasu sun ce daga sanyi ne an gane ko alqarru ko ko ƙurra daga al-istiqrar ne shine tabbata sun ka ce waje Allah lil muttaqina imama Allah ka sanya mu mu zamanto ga mu'minnai imaman limami shugaba al-furqan ayata 74 malin yace walam yaqul a immatan busti a immatan ba domin lil muttaqina waja'alna kaga jam'i ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah maimakon su ce a immatan kamar da Allah ya ce waja'alnahum a immatan yahduna bi amrina lamma sabaru an gane ko kamar kalma ta imama ana amfani da ita cikin alkhairi cikin sharri don Allah ya ce waje annahum a'immatan yad'una ila an-nar kaga akwai shugabanni wanda suke kira wato zuwa ga wuta yace to qulna za mu ci mura'atan li fawasil ayat wadansu malamai suka ce an hankalta ma mura'a an hankalta ma an kiyaye fawasil ayati karshen ayoyi saboda ayoyin da sun ka gabace ta duk suna karewa ne da fathataini fathataini fathataini kenan ba a son a saba ma wannan domin qur'ani yana kiyaye lafazi yana kiyaye ma'ana sai ya hankalta ma wannan shi ne sai suka ce an kiyaye ma wato fawasilul ayat nan kamar karshen ayoyi ake nufi ina fata an fahimci ni fawasil jam'i na fasila kamar abin da ya rarraba aya da aya ina fata an fahimci ni kenan tunda inda Allah subhanahu wataala ya ce cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wal ladina hadde gashi nan har ya kawo wal ladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana ko fihi muhana wa tikra'a illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآية ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما كاد فتحتين فتحتين بل ما أبن الزباية قالت شيما هكا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبت kuntum fasawfa yakunu lizama kaji fathatayn fathatayn an hankalta ma wannan to shine fawasilul ayat wa qila wadansu malamai sun kace taqdiruhu za a kaddara akwai abin da aka shafe kin za a kaddara shi waj'al kullu wahidin minna Allah ka sanya dukkan kowanne daga cikin mu imaman shugaba kenan ga al'ummarsa ko kuma wadansu malamai suka ce a'a imaman an gane ko suna ne na jinsi kenan ka sanya mu jinsin limamai shugabanni ashe mai imani kullum yana fatan ko cikin masu imani ko cikin masu tsoron Allah masu biyayya ga Allah ya zama to na gaba gaba daga cikin su Allah ka sanya mu daga cikin su da mu da zuriyar mu da bayan mu gaba daya ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abinda malamai suka kawo mai so ya koma cikin tafsirai kamar tafsiri na Imam Al-Qurtubi Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya a cikin At-Tadribatul Lughawiyya juz'i na hudu a cikin Nususul Lil Munaqasha shi ma ya kawo sashen bayani daga wannan mai so da ya koma majistafan tafsiri da dama zai ga irin wannan mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 765 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wayulqauna fiha tahiyatan wa salama su yan aljanna ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru wayulqauna fiha akwai qira'a wayalqauna fiha an gane ko hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba sun karanta yalqauna daga laqiya yalqa yalqauna za su hadu yulqauna laqa laqahu ma'ana ya sadar da wato kamar yasa an sadar da shi koko wayulqauna za su hadu fiha a cikin aljanna za su hadu da wani abu yulqauna za a sawa a sadar da su kenan kamar wani aka tura ya sadar da su da wannan abin ko yulqauna za a sadar da su fiha yalqauna kuma za su haɗu fiha a cikin aljanna suna samun tahiyatan gaisuwa wa salaman da sallama alfurqan aya ta 75 wa huma bi ma'anan wahid malam yace to da shi tahiyya gaisuwa wa salaman da gaisuwa ai ma'ana guda ce wa yu'ayyiduhu abinda ke karfafa shi qauluhu ta'ala fadal Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam suratul ahzab aya ta 44 tahiyyatuhum gaisuwarsu yawma yalqawnahu ranar da zasu haɗu da Allah salamun ita ce salamun salam ita ce gaisuwarsu an gane ko salamun salam illa qilan salaman salama wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake nuna cewa da at-tahiyyatu da as-salam duk ma'anar su daya yake cewa tahiyyatu ahlil jannati gaisuwar 'yan aljanna fil jannati a cikin aljanna salamun shine salamun salamun salamun tsira tsira ka tsira da bakin ciki ka tsira da azaba ka tsira da abin da zai bata ma da rai babu wani abin mai muni a cikin aljanna wanda za a haɗu da shi Allah ya bamu aljanna firdaus al-a'la ya rabbal alamin to mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai sa number 1 karkashin wannan hadisi yace hasanul isnadi isnadin shi hasan ne bai kai matsayin sahih ba Ahmad kenan Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a rakami ko namba na ko numero na 381 da kuma rakami na 18591 min hadisi Mu'adh da hadisi na Mu'adh bi isnadin sahih da sanadi wato Hasan kenan wa lafzuhu lafazinsa inna Allah azza wa jalla kenan lafazin shi hakika Allah azza mabuwayi wa jalla ya daukaka abdalana khairan min zalika salam Allah ya musanya mana da mafi alkhairi da kenan daga sallama su waɗanda ba ta addinin musulunci ba tahiyyata ahlil janna wato min zalika assalam assalam min zalika salama tahiyyatu ahlil janna kina Allah ya musanya mana da mafi alkhairi ita ce gaisuwa ɗan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullah shi yasa malamai suka ce mafi alkhairi kace assalamu alaikum amma in ka ce barka da safiya ko barka da yammaci ko barka da yamma ko abin da ya kama da haka wannan ba a cewa kayi kuskure duk da yake sai dai baka zo da abin da shine yafi alkhairi ba wadansu suka ce a ba a cewa sai dai ce assalamu alaikum amma imam sa'adi a cikin tafsirin sai ke cewa karkashin fadar Allah subhanahu wataala wa idza hayyitum bi tahiyyatin idan an kai muku gaisuwa da kowace irin gaisuwa inda ta alkhairi ce fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha yace kowace sallama ta shiga amma malamai suke cewa mafi kyawu shine ai gaisuwa wanda za a samu lada a cikin ta ba wai gaisuwa kawai irin wannan bata barka da safiya ko abin da ya kamar haka sai dai ba za a ce ita kuskure bace kamar yadda malamai wadansu suka tafi akan haka wallahu ta'ala a'lam malam yace to kulna zamu ce qala muqatil muqatil ya ce wani malami ne ba wai muqatil nan mai yaki ake nufi ba almuradu bit tahiyya abinda ake nufi da at-tahiyya salamu ba'dihim ala ba'din dan aljanna su gaisa sashin sashin su gaisa sashi aw salamu almalaikati alaihim ko ko malaiku za su yi musu sallama shine wato tahiyya kenan wal muradu bis salami amma da anka ce salaman annallaha ta'ala shi Allah subhanahu wa ta'ala sallamahum ya tseratar da su ya kubutar da su mimma ya khafun daga abinda suke tsoro wa sallama ilaihim amrahum Allah ya muka musu al'amarin su ya mika musu al'amarin su to ba ta Allah ya mika musu dan ba yadda za a yi rayuwa ta tsayu in ba da umarnin Allah ba amma an ce ya mika musu al'amarin su kenan ya bar su ba wani hani ko wani wato umarni a cikin aljanna ba a dora musu komai ba an bar su su ji daɗi kawai shi ne abin da ake nufi don ba a cewa Allah ya bar su suna iya su yi rayuwa su motsa su ci ba da izinin Allah ba wannan ba zai taɓa yiwa ba waƙila waɗansu malamai sun kace attahiyyatu kalima ta attahiyya min almalaikati daga mala'iku ne aw min ahli aljannati ko daga ƴan aljanna sashen su kenan wassalamu shi ko salamun min Allah ta'ala alaihim daga wajen Allah ne kina Allah zai musu sallama ba nan ba an nufin tseratar da su ba li qawlihi ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala yace salamun qawlan min rabbir rahim kenan gaisuwa ce qawlan fada min rabbin daga ubangiji alkhaliku wanda kalma ta rabu tana nufin alkhaliku wanda ya halitta almaliku wanda ya mallaki komai almudabbir mai tafiyar da abubuwa rahim kuma mai jinkai sai nuna kenan magana ce ba wai kubutarwa ba ce kenan ba aiki bane na kubutarwa suratu yasin aya ta 58 waqila wadansu malamai suka ce at-tahiyatu min Allah ta'ala nan gaisuwa da anka ce kalma ta tahiyya min Allah ta'ala daga wajen Allah ne lahum gare su bil hadaya Allah ya ba su kyaututtuka jam'i na hadiyya wat tuhaf da kuma tuhaf tsarabobi jam'i na tuhfa an gane ko wanda da ha karami ne wassalami bil qawli amma ita ko gaisuwa da magana ce Allah ya musu magana wakila waɗansu malamai sun kace at-tahiyyatu kenan sai zama to gaisuwa da ta aiki da bada kyauta da gaisuwa ta magana wakila waɗansu malamai sun kace at-tahiyyatu nan ta kalma ta tahiyya ta nufin addu'a bit ta'miri za a yi musu addu'a da samun tsawon rayuwa shine at-ta'mir wa ma yu'ammaru min mu'ammar wasalamu shi ko assalamu kalima ta assalamu addu'a'u bis salamati za a yi musu addu'a da samun kubuta daga kone irin sharri fa ma'anahu abinda ake nufi injimalan annahum yalqauna zalika za su samu wannan minal mala'ikati daga mala'iku an gane ko aw ba'dhum min ba'd ko ko sashin su daga sashi aw yalqawna zalika min Allah ta'ala kidan ko mu ce at-tahiyya daga mala'iku ko at-tahiyya sashin su daga sashi ina fata an fahimci ni salama sai zamanto daga Allah ko ya zamanto kubutar da su an gane ko koko yi musu magana da sallama aw yalqawna zalika min Allah koko ya zamanto da attahiyya da assalamu dukkan su daga wajen Allah ne fa yutawna albaqa sai a basu wato tabbatuwa wal khulud da wanzuwa ma assalamati tare da tsira min kulli afatin daga kowace irin afa in an ce afa shine aibi to wannan shi ne abinda malam ya kawo karkashin wannan dan uwa musulmi zamu dawo a cikin littafin daf'i hamil ittirab an ayatul kitab shima ya kawo mas'ala a karkashin wannan aya a mas'ala ta 129 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru yan aljanna za a sakan ka musu da al-ghurfa daki bima sabaru saboda hakurin da suka yi ashe hakuri shine samun cin nasara a duniya wato da lahira kidan kamar da ayoyi suka yi zance wajazahum bima sabaru jannatan wa harira al-aya suratul furqan ayata 75 malin yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja ta dullu tana nuna ala annahum yujzauna al-ghurfata za a sakan ka musu da gurfatan ɗaki wahidatan guda wa qad ja'at ayatun ukhra ayoyi kuma sun zo daban tadullu ala khilafi zalika wanda suke nuna sabanin haka ka qaulihi ta'ala kama fatar Allah subhanahu wa ta'ala lahum ghurafun suna da dakuna min fawqiha ghurafun saman su akwai dakuna domin yan aljanna sama sama ne duk da yake babu hasada aljanna amma wani yafi wani wato babban matsayi shi yasa Allah zai cire kyamar da suke ma juna da hasada ta nan duniya kuma za a cire kyamar saboda wani ba zai hasada wani ba duk da yake suna ganin gidajen juna kamar yadda ake ganin gidaje a tauraro kamar yadda hadisai suka yi bayani min fawqi hagurufun mabniyatun an gina waɗannan wuraren Allah ne ya gina su gini irin na aljanna suratul zumar aya ta 20 waka qawlihi kuma kamar fadar Allah subhanahu wataala wa hum fil ghurufati aminun su yan aljanna suna cikin dakuna aminu suna amintattu suratul saba aya ta 37 wal jawabu amsa anna al ghurfata abinda ake nufi da daki bi ma'anar ghuraf ana nufin dakuna kaga wanda wanda ke son kullun ya dauki kalma ya fassara ta a zahirin ta sai ya fada cikin matsala wani lokacin ba ta fasaruwa sai an bi a hankalta ma ma'anoni kama ta kaddama malam yace kamar yadda ya gabata mustaufan an cika bayani cikakken bayani da cikakken bayani bi shawahidihi tare da kawo shawahid dalilai fil kalami na magana ala qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wata'ala thumma stawa ila samai sannan Allah inda a cikin suratul baqara inda anka ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai fasawwahunna mai tahqiq wannan littafi yace Ahmad Muhammad Al-Badawi a nan ba ta uku yace ka duba mas'ala ta goma cikin wannan littafi kenan nan da an ka ce sun mastawa ilis sama'i fasawahunna ai sun mastawa ilis samawati Allah sai ta zamanto jinsin samai ake rufi shi yasa ce fasawahunna bai ce fasawaha ba waqila wadansu malamai sun kace innal murada bil ghurfa abinda ake nufi da ghurfa ad-darajatul ulya babban matsayi daraja mafi mafi daukaka an gane ko fil jannati a cikin aljanna kenan ana ba su al-ghurfata mafi girman matsayi kenan mataki mataki na waɗanga 'yan aljanna masu babban matsayi ne ake magana akan su ba dukkan 'yan aljanna ba to in an ɗauki wannan ra'ayi malam ya ce to wa alaihi akan wannan fala ishkala babu matsala ba rikitarwa waƙila waɗansu malamai sun ce al-ghurfatu aljanna aljanna ake nufi summiyat ghurfatan an sanya mata suna ghurfa lirtifa'iha saboda ta daukaka domin abin da ya daukaka ana kiran shi wato ghurfa kuma kalma ta ghurfa tana nufin kamfata wani lokaci illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi akwai qira'a gharfatan bi yadihi kamfata sai da mutu duk abin da za a kamfata ai za a ɗauko shi ne a yi sama da shi kenan an sanya masu aljanna suna gurfa saboda babban ɗaki ce kuma cikin ta akwai ɗakuna daban-daban kamar gidan haya ne inda an ce suna cikin ɗakunan su an hankalta ma kone na ɗakin sa in kuma an ce aljanna ake nufi gaba ɗaya saboda babban gidan na aljanna gaba ɗaya kamar yadda gidan haya ana iya ce masa gida kuma kowanne ɗaki sai a ce mutane suna da gidajen su a cikin wannan gida ɗin to wannan shine abin da wato malam ya kawo ƙarƙashin wato wannan mas'ala ɗin. wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wato wannan mas'ala sai dai abin da zamu kara da inda Allah ya ce ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum nan da an ka ce qul ma ya'ba'u bikum rabbi ubangiji na bai damu da ku ba laula du'a'ukum to nan sai malamai suka yi sabani saboda masdar kullu in yazo cikin alqur'ani kai hattara ana idafan masdar ila al-fa'il ana idafan masdar zuwa ga al-maf'ul in baka fahimci wannan ba za ka samu matsala kenan Allah bai damu da ku ba laula du'a'ukum in mun ce idafatul masdar ila ila ila wato ila fa'ilihi ne kenan laula du'a'ukum in ba da shi Allah yake kiran ku ba kenan sai zaman to nan idafatul masdar ila maf'ul ne domin Allah shi zai kira ku ku ne abin kira kenan in ba dan da Allah yake kiran ku ba Allah bai damu da ku ba kenan ya nuna Allah yana son ku da alkhairi shi sai turo annabawa a kowane lokaci sun arsalna rusulana tasra amma dan muka ce min idafatil masdar an gane ko ila fa'ilihi ne laula du'a'ukum kenan in ba dan da ku kuke kiran Allah ba ma'ana in ba dan da kuke roƙon Allah ba ina ruwan Allah da ku don Allah ya wadatu da gare ku wa qala Musa in takfuru antum man fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyyun hamid sannan kuma ayu sunan inna Allah la ghaniyyun anil alamin da kuma inna Allah ghaniyyun anil alamin a wurare daban-daban a cikin alqur'ani mai girma ina fata an fahimci ni to don haka dai inna Allah la ghaniyyun anil alamin a cikin suratul ankabut ghaniyyun anil alamin kuma babu lamun a cikin wato suratu Ali Imran dalibin ilimi mai hadda sai ya hattara to kaga dai ko ka ce kum shine fa'il kina Allah maf'ulun bihi laula du'a'ukum iyyahu in kuma an ka ce a'a min idafatil masdar wato ila fa'ilihi ne kinan ku ne za ku kira Allah in an ce ila maf'ul bihi Allah ne zai kira ku kamar yadda yazo a cikin suratul ra'd lahu da'watul haqq kira na gaskiya yana ga Allah to kaga ko a ce da'watul haqqi kira na gaskiya lahu yana ga Allah shin da'awa ku ne za ku kira ko Allah zai kira ku ka gani ko to in an ce da'awatul haqqi nan masdar kin wato an danganta shi ne zuwa gare ku ashe duk wanda zaka kira kira na ibada in ba Allah bane to wannan kiran babu shi shi yasa sai taqdim wa ta'khir ko ko a'a kira na gaskiya ba wanda zai iya yin kira na gaskiya in ba Allah ba shi yasa ya turo manzanni kiran da manzanni za su yi muku ma'ana kira ne na Allah ko bil wasita ko bi ghairi wasita in ka ji kira na gaskiya na Allah ne to kaga ko a danganta wannan masdar kin da ayatu da'watan ila al-fa'il ku ne kuka aikata kuka yi kiran kenan ba a kira na gaskiya in ba ga Allah ba ko ko Allah ne ya kira ku domin duk kira wanda ba na Allah ba na shedan ne ba na gaskiya bane kaga ya danganta shi yasa zaka wani lokacin fassara lugha tana da tasiri wajen fassara nasi da kuma wato fahimtar nasi dan uwa musulmi suratul furqan Allah ya samu kai karshen ta a cikin wadannan littattafai guda biyu insha Allah ta'ala nan zamu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ya bamu iko da rayuwa zamu zo mu tashi a cikin suratu ash-shu'ara insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته